صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه إله من أبد للأزل ربنا صل على الأنام من على السماوات العلى بإذن رب العالمين وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلى بإذن رب العالمين بدائهم يا إلهي اغفر لنا زنيها واصنع لقارئها وللذي حضرها وأمهم بختي اللطف وكفهم نوائب الدار ما آفاته الكدرى أجب دعاءهم وأجل بالذي طلبوا بجاه أعمل ما أصحابه الخيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله tahniya kenan aka gabatar kamar da aka saba a duk lokacin da an gama tahniya abinda yake biyowa a cikin wannan zama namu shine tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun taru a wannan dare ba don komi ba sai don mu ji irin darajoji da Allah tabaraka wa ta'ala girmama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun nurinsa tun asalinsa har buruzinsa domin samun dukkan waɗannan alkhairai don haka littafin da muke karatu a cikin wiladar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-faidul ahmadi fil maulid al-muhammadi da shehul islami wa sa'adatul anam watan alfaidul ahmadi kwaranya daga fadan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a cikin tarihin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka abinda zamu karanta kenan bismillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim shehu yace muna farawa da sunan Allah muna neman taimako da sunan Allah wanda rahamarsa ta game kowa ta game komai cewa rahamanu wanda rahamarsa ta game kowa ta game komai a duniya kenan a duniya Allah tabaraka wata'ala ya ba kafiri jin dadi ya ba mumini jin dadi ya ba mai da'a jin dadi ya ba fajiri jin dadi saboda rahmaniya ce don haka ya sifantu da sunan ar-rahmanu wanda rahamarsa ta game kowa ta game komai a duniya ar-rahimi wanda jin kansa yake banci masu imani wannan alahira kenan alahira kan ba kowa da kowa ba eh can ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwaci komai amma nan sai ce qaribun minal muhsinin a sai dai masu kyautatawa wannan rahama Allah ya keɓance ta a lahira sai masu kyautatawa da aka ce wace muna buɗe wannan karatu da sunan Allah wanda rahamarsa ta game kowa ta game komai a duniya sannan keɓantaccen jin ƙansa ya keɓanci masu imani a lahira sallallahu ala nabiyyil karim ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya dadin tsira a bisa wannan annabi mai girman daraja watan Allah ya yi daɗin tsira ga wannan annabi mai girman daraja shine sallallahu ala nabiyil karimi watan annabin da Allah ya girmama shi sama da dukkan halitta babu wata halittar da ta kwatanci girma na sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam ko ma wadda ta kusa da manzo Allah sallallahu alaihi sallam babu ta da haka ya zama manzo Allah sallallahu alaihi sallam shine alkarimu mai girman daraja alkarimu wanda ya sifantu da sifa ta karamu girma da baiwa shine sifar manzo Allah ta karamu manzo Allah na maka baiwa ba tare da la'akari ka san girman baiwa ko ma baka sani ba saboda karimcin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi ma wanda bai bai da ko sisi yana neman abinda zai ci abinci yanzu sai manzo Allah yayi mai kyautar da za ta mai da shi miloniya yanzu ba tare da la'akari da ya san kuɗi ba kaga su ko mutane irin na duniya suna aje mutane ne gwargwadon in za su yi alkhairi za su maka alkhairi ko kyauta gwargwadon matsayinka wannan ya san kuɗi don haka in za a yi mai baiwa za a yi mai irin baiwar wanda ya san kuɗi wannan kuma bai san kuɗi bai za a yi mai baiwa za a yi mai baiwar wanda bai san kuɗi ba sai a yi mai baiwa daidai da matsayinsa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karamu sai ya ba wanda bai da ko bindi balle tinkiya ko akuya ko shi mai mallaka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sai mai kyautar garken dabbobi iya ganinka duk bisashe ne sai manzo Allah ya mai baiwa har sai ya rude ya fita daga cikin hankali shi da hayyacin shi yana cewa wallahi maza maza ku je wajen Muhammadu wanda yake kyauta irin kyauta wanda bai tsoron talauci to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sifarsa ta karamu ita ta sa zai ma mutun kyauta sai ya rude kuma babu la'akari da matsayinka in manzo Allah ya tashi ma kyauta shine annabiyul karimi يقول ابن الحاج عبد الله إبراهيم لا يزال في جمال مولاه إبراهيم شيخ إبراهيم watan ibnul haji abdullahi dan alhaji abdullahi kaji shehu kullum alfahari shi shi dan alhaji abdullahi ne alfaharin shehu jin daɗinsa don haka za ka yana cewa walidi shaikhi murabbi duka dai bai taɓa ambaton wani mashadi ba bai ambaci walidinsa murabbinsa malaminsa ba mahaifinsa shehu abdullahi zaka yace dan alhaji abdullahi ibrahimu ya kulu yana cewa la yazalu fi jamali maulahu yahimu wanda bai gushe ba yana yahimu yana dimaucewa a cikin jamalan nan ta maulahu bangijinsa hadal faidul ahmadi fi maulid muhammad abinda shehu ibrahim yake cewa hadal faidul ahmadi fil maulid muhammadi wannan littafi da zamu fara shine kwaranye daga fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kwaranye a cikin bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fil maulidil muhammadi a cikin bayanin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bilisanil martabati alhamdulillah bilisanil martabati dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaaraka wa ta'ala ana cewa dukkan yabo da godiya wasu za su ce to wai shi yabin ma kala-kala ne har ake jin ana cewa duk gabaki ɗaya ya tabbata ga Allah in ka ji an ce duk gaba ɗaya to abin yana da kashi-kashi kashi-kashi sai aka ce i lallai yabo kashi-kashi ne kashi-kashi ne dukkan yabo ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala yabo da ya fito daga azzatul aliyya zuwa azzatul aliyya Allah ta'ala ya bi zatinsa, Allah ta'ala ya bi zatinsa, sai ce komi mu muka gwargwada shi, fa ni'imal ƙadirun, ma dalla da masu gwargwadawa mu in ji Allah, ma dalla da masu gwargwadawa mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan yabon da ya fito daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ƙadimi zuwa hadisi. Allah subhanahu wata'ala yana yabon bayansa sai ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab mun sano annabi ayuba bawa ne mai yawan godiya ga Allah ta'ala mai yawan watan hakuri inna wajadnahu sabiran mun sano shi mai yawan hakuri ne to kaga Allah ta'ala ya yabi annabi ayuba to yabo ya fito daga kadimi zuwa hadisi haka yabo ya fito daga hadisi zuwa kadimi watan bawa ya ce Allah na gode Allah na gode kaga yabo ya fito daga kadimi zuwa ga hadisi zuwa kadimi haka yabo ya fito daga hadisi zuwa hadisi cewa bawa ya ce ma dan uwansa bawa kama alkhairi kaza na gode kama alkhairi kaza na gode to wannan yabo ya fito daga hadisi zuwa hadisi sai malamai muhaqqiqai suka ce dukkan wannan yabo gabake da in ka hada shi watan yana koma ma Allah ne shine masdarin shi yana koma ma Allah ne shine masdarin shi saboda wa'incan hadisai da Allah bai halicci wancan ba ba zai yi alkhairin da wancan zai yabe shi ba shi ma wanda ya yabon da Allah bai halicce shi ba ba za a yi mai abin da zai yi yabo ba ashe dukkan watan da wanda ya yabon da wanda aka yaba dukkan yabon ya koma ma wanda ya samar da su shine Allah wa anna ila rabbikal muntaha to saboda haka ake cewa alhamdulillah dukkan yabo gabaki daya ya koma ga Allah subhanahu wataala bilisanil martabati da harshen nan na watan daraja aljami'ati lil asma'i was sifat aljami'ati matattariya ga sunaye da sifofi wal maqamati wal maqamati wal ahwal watan da makamuma da halaye wata jalliyatu wal kamalat kuma wadda ta tattarar da tajalliyatu da kamalatu
man aujalahu Allah qabla wujudil wujud manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ya samar da shi tun kamin watan samuwa gaba ɗaya duk tun kafin halitta gaba ɗaya Allah ya samar da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
min aynil mutlaqil wujud Allah ta'ala ya samar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga aynin mutlaqin nan na samuwa
waja'alahu ayna ayanihim Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ayna ayanihim aynin a ayanihim jikunan nan nasu gabaki daya dukkan halitta ga baki ɗaya ayin a ayanihim shi ne sai na rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wasababa fi wujudanihim Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine dalilin samuwar dukkan halitta ma'ana daga hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samar da dukkan halitta ga baki ɗaya من كان نبيا وآدم بين الماء والطين من ذا الله صلى الله عليه وسلم شيني فوند يزمو النبي واتن تن النبي آدم ينا تكان ينبو واتن دروا ma'ana ba a haɗa an kwaɓa watan ƙasar da aka halicci annabi adamu tun kafin haka a haɗa ruwan da ƙasar a kwaɓa a halicci gangar jikin annabi adam a busa mishi rai to tun lokacin annabi yake annabi don haka a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mai saratul fajr ya ce mata kunta nabiyan ya rasulullah ya rasulullah yaushe ka zamo annabi yaushe ka zamo annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na zamo annabi wa adamu bainal ma'i wa tini annabi adamu yana tsakanin ruwa da tabo ko bainar ruhi wal jasadi yana tsakanin jiki da ruhi tun lokacin niki annabi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabtarsa ta tsohe ma annabta duk wani ba annabi don haka lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wa idza khadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin وإبراهيم وموسى وإيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا حقيقة ملك القول النباوة حقيقة ملك القول النباوة to ana sauraron ajizanin annabawan sai Allah ta'ala ce mun rike alƙawli minka daga gare ka sai aka ce ya akai aka fara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabi Nuhu ga annabi Ibrahim ga annabi Musa duka tsakaninsu akwai shekaru dubbai ga annabi isa tsakaninsu akwai shekaru ɗaruruwa amma da Allah ta'ala ya tashi list sai ce wa minka da manzo Allah ya fara sai malamai muhaddiqai suka ce dalili biyu ne dalilin farko Allah ta'ala na yana nuna mana yanzu maganar fifiko ce ba maganar waye riga ba ko wanda ya tsofe ko wanda ke da yawan shekaru don haka yanzu an aje maganar annabi nuhu annabi ibrahimu annabi musa annabi isa alaihi salamu yanzu bari a fara da wanda ya fi su girma da daraja wanda ya fi su girma da daraja da shi za a fara don haka sai Allah ta'ala ce wa minka sannan wa min nuhin yanzu za a koma tartibi kasa annabi nuhu daga shi sai annabi ibrahim daga shi sai annabi musa daga shi sannan annabi isa to Allah ta'ala da zai fara sai ce wa minka wa min nuhin وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا sai aka riwayaci hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th sai ya warware mana dalilin abinda wannan aya ke nufi yace na zamo ni ne annabin farko a halitta kuma annabin ƙarshe a aikowa kaga manzon Allah ne Allah ya fara halitta sannan sauran annabawa shine dalilin da yasa da ya tashi lis sai da ya fara da manzon Allah din saboda shine farko a halitta don haka malaman tafsiri ma sai suka kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan aya ta wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum cewa kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th na zamani ne annabin farko a halitta kuma annabin ƙarshe a aikowa bal kana nabiyan wala adam wala ma'a bal bari dai manzon Allah ya zamo annabi tun babu annabi adamu babu ruwan da aka kwaba aka halicci annabi adamu babu yunkun da aka kwaba aka halicci annabi adamu tun lokacin annabi yake annabi
ahmaduhu wa ashkuruhu ahmaduhu ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ina da gode mishi da inji shehu wa ashhadu annahu la ilaha illa wa ashhadu ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake tilo wahdahu la sharika lahu Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya lam yalid wa lam yulad ubangiji tabaaraka wa ta'ala bai haihu ba ولم يولد كما بايفيش با ولم يكن له كفوا احد hakanan kuma babu wani daya kini lahu ga Allah subhanahu wataala babu shi wa anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu hakana ma mun sheda mun tabbatar cewa shugaban mu annabi muhammadu abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne manzon Allah ne اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد وبعد الشيء ويشي أما باين من قباتد أبين قباتد شيء كواجبي كوكم مهمي manan wajibi watan duk wanda zai bude ya bude da neman taimako da sunan Allah basmala kenan da godiya ga Allah da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wajibi to bayan mun gabatar da wannan wajibi
lamma arada Allahu al-malik al-haqq lamma arada Allahu al-malik al-haqq lokacin da ubangiji wanda yake al-haqq matabbacin sarki أراد يلفي
أن يبرز نور سيد الوجود أن يبرز نور سيد الوجود يبين حقا شوغبا حلتا غبادي ويجعله خلقا متميزا الله تعالى يسنيا شي حلتا متميزا وند زي رربه ذاتا مستقلا ذاتا ينا ذاتي مستقلا وند كي مي سقندمتا وأن يوجد به الوجود كما ألا دين في يسامد حلتا به ده حسكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل والكرم والجود مما هذا الفضل والكرم والجود ده قسئن الفضل ده بيوا ده بيوا ده تأبنجي تبارك وتعالى ده قسئن سر بيوا يسامد ده حسكا من ذا الله خلق نور سيدنا محمد خلق نور سيدنا محمد سي الله تعالى اهل حسكا سيدنا محمد shugaban mu annabi Muhammadu kabula an ya kalukar hujuba qabla an yakhluqa al-hujuba tun gabanin ya halicci watan hujuba shamakai
wal arsha tun gabanin ya halicci al'arshi wa ma fi jawbihi wa ma fi jawfihi da abin da ke cikin al'arshin tun gabanin haka waja'alahu amudan min nurin waja'alahu Allah ta'ala ya sanya shi amudan ginshiki min nurin na haske yusabbihu Allah ta'ala yusabbihu Allah ta'ala yana tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala qabla darrati watan tun gabanin watan wannan durra lu'lu'i wal arshi tun gabanin al'arshi wal kursi tun gabanin al'arshi da kursi bi mi'atai alf amin da shekara dubu ɗari biyu Allah tabaraka wa ta'ala tun kan ya halicci lu'lu'i tun kan ya halicci al'arshi tun kan ya halicci al-kursi da shekara dubu ɗari biyu wata riwaya ka cewa qabla zarrati tun gabanin zarra tun gabanin al'arshi tun gabanin kursi da shekara dubu ɗari biyu وعن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه haka na ruwaita daga sayyidina ali bin abi talib karramallahu wajahu Allah ya girmama mafuskanta sayyidina ali انه قال annahu qala haqiqa sayyidina ali ya ce خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم خلق الله نور محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الله halicci hasken manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama قبل ان يخلق السماوات والارض tun gabanin bai halicci sammai da kasai ba والعرش wal arsha bai halicci al arshi ba والكرسي tun gabanin bai halicci kursi ba والحجبة tun gabanin bai halicci shamakai ɗin nan goma sha biyu ba والجنة والنار tun gabanin bai halicci aljanna da wuta ba والدنيا والآخرة tun gabanin bai halicci duniya da lahira ba وآدم وشيثا tun gabanin bai halicci annabi adam da annabi shisu ba ونوحا wani wahan da annabi nuhu ba وإبراهيم tun gabanin bai halicci annabi ibrahim ba وسليمان tun gabanin bai halicci annabi sulaimana ba وموسى وعيسى tun gabanin bai halicci annabi musa da annabi isa ba بستمائة ألف عام وأربعة وعشرين ألف عام tun gabanin bai halicci wannan jere ga baki ɗaya ba watan da shekara sitti mi'ati alfi amin shekara dubu ɗari shidda da dubu ashirin da hudu shekara dubu ɗari shidda da ashirin da hudu tun gabanin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ثم خلق الله بعده اثني عشر حجابا sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci hijabi goma sha biyu الأول حجاب القدرة al'awwal waɗannan hijabai fa duka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana taɗauri a cikinsu daga wannan hijabi ya cirata zuwa wannan hijabi daga wannan hijabi ya cirata zuwa wannan hijabi duka babu abin da yake yi sai bautar Ubangiji ta baraka wata'ala
الأول حجاب القدرة na farko dai shine hijabul qudrati والثاني حجاب العظمة na biyu shine hijabul azamati ma'ana hijabin nan na girma na girma الثالث حجاب المنة na uku shine hijabul minnati hijabin nan na baiwar ubangiji الرابع حجاب الرحمة na hudu shine hijabin nan na rahama tsintsar rahaman ubangiji الخامس حجاب السعادة alkhamisu na biyar shine hijabu sa'adati hijabin nan na arziki السادس حجاب الكرامة asadisu na shida shine hijabu sa'adati hijabin nan na ah, hijabu sa'ada alkhamisu hijabu sa'ada al asadisu hijabul karamati السابع حجاب المنزلة السابق نبكوي شيني حجاب المنزلة حجاب ننتوكك الدرجة الثامن حجاب الهداية الثامن نتقوى شيني حجاب الهداية حجاب الشريعة التاسع حجاب النبوة التاسع حجابي نتر شيني حجاب النبتة العاشر حجاب الرفقة العاشر نقوم شيني حجاب الرفعة hijabin nan na ɗaukakar daraja alhadi ashara hijabu ta'ati alhadi ya shara hijabi na goma sha ɗaya shine hijabun ɗa'a hijabin nan na tsintsar bin Allah ɗa'a ga Allah الثاني عشر حجاب شفاعتي الثاني عشر hijabi na goma sha biyu shine hijabun shafa'a shine hijabin nan na ceto ثم أقامه في حجاب القدرة اثني عشر ألف سنة sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da shi a hijabin nan na farko hijabi na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya tsayar da shi اثني عشر ألف سنة watan a hijabin nan na farko watan shekara dubu goma sha biyu وهو يقول
wahawa ya ƙulu nau'in ibadar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wannan hijabin
سبحان ربي الأعلى tun ho ba kowa ba komi manzo Allah ke wannan ibada نعم tun ba kowa ba komai manzo Allah ke wannan ibada نعم don haka yake cewa wa ana awwalul abidina ni ne farkon wanda ya bauta ma Allah shine awwalu mazkurin wa awwalu zakirin farkon wanda Allah ya ambata kuma farkon wanda ya ambaci Allah shine sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mm.
وفي نعم وفي حجاب العظمة إحدى عشر ألف a سنة cikin hijabul azamati hijabin nan na azamatin daukakar daraja abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam nau'in ibadar da yake cewa وهو يقول wahawa ya kulu nau'in ibadar da yake yi yana cewa سبحان عالم السر وأخفى tsira ya tabbata ga ubangiji masanin abin da yake ɓoye wa a kafa da abin da ya fi ɓoye ɓoyuwa abin da ya fi ɓoye ɓoyuwa Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi وفي حجاب النتي fi ijabil manti malamai suna misalin abin da hankali zai kama na ɓoyuwa sai su ce idan mutum ya shiga ɗaki shi kadai ya ɓoyu to me ya fi wannan ɓoyuwa kaga duk abin da ya shiga cikin ɗaki ya yi ko ya ce ko ya aikata babu wanda ya sani to masanin abin da yake ɓoye kenan to me ya fi wannan ɓoyen ɓoyuwa aka ce abin da ya ɓoye cikin zuciyar shi kaga yanzu aiki bai gudana ba harshe bai ambata ba a'a yanzu ya ban ma zuciya to Allah tabaraka wa ta'ala ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur abinda kira za su ka boye to ubangiji tabaraka wa ta'ala masanin sa kenan shine alimis sirri masanin abin da yake boye wa akhfa da abin da yake sirri boyuwa mm.
وفي حجاب النتي عشر وهي- آلاف سنة a cikin hijabil millati hijabin nan na minna asharata alafi sana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shekara dubu goma وهو يقول wa hawa yaqulu yana cewa سبحان رب سبحان الرفيع الأعلى subhanar rafi'il a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji ar-rafi'i madaukaki al-a'la wanda yake saman komai saman kowa wa huwa al-qahir fawqa ibadihi Allah subhanahu wata'ala shine a'la madaukaki akan dukkan halittarsa gabaki daya وفي حجاب الرحمة wa fi hijabir rahmati aski hijabin nan na rahma تسعة آلاف سنة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanna shekara dubu tara وهو يقول wa hawa ya kula abin da yake cewa سبحان الرؤوف الرحيم subhanar raufir rahimi tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake ar-raufi wanda yake mai tsananin tausayi ga halitta ar-rahimi mai jin kai halitta ga halitta وفي حجاب السعادة a cikin hijabu sadati ثمانية آلاف سنة samaniyata ala fi sanatin manzo Allah ya zauna shekara dubu takwas وهو يقول وهو يقول ينا cewa سبحان من هو الدائم لا يزول subhana man huwa da'im la yazul sarki ya tabbata ga ubangiji wanda shine madawwami baya gushewa sarki ya tabbata ga ubangijin da baya gushewa
وفي حجاب الكرامة a cikin hijabil karamati hijabin nan na karama سبعة آلاف سنة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shekara dubu bakwai وهو يقول وهو يقول ينا cewa سبحان العليم الحكيم subhanal alimil hakimi tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake masani alhalimi wanda yake mai tsananin haƙuri alhakimi wanda yake mai hikima komi nashi watan akwai hikima a cikin halittarsa
وفي جانب المنزلة a cikin hijabil manzilati hijabin nan na ɗaukakar daraja ستة آلاف ita ta alafi tana manzala zauna shekara dubu shida وهو يقول wahawa ya kulu abinda yake cewa nau'in ibadar da manzo Allah ke yi سبحان ذي الملك الأعلى tsarki ya tabbata ga ubangiji ma'abocin mulki kuma al'a'ala madaukaki wanda ɗaukakarsa take sama da kowace irin ɗaukaka وفي جانب الهداية a cikin hijabin nan na hidaya shirya وستة آلاف سنة manzo Allah ya zanna shekara dubu biyar وهو يقول wahawa ya kulu nau'in ibadar da manzo Allah ke yi سبحان رب العرش العظيم tsarki ya tabbata ga ubangijin al'arshi mai girma وفي جانب النبوة wafi hijabin nubuwar shi al'arshi watan halitta ne na Allah kuma domin ya zamo alama akan kamalar ƙudurtun lahi tabaraka wa ta'ala shi al'arshi abinda malamai suke faɗi kamar da ya zo a littattafai da hadisai cewa watan da za a ɗauki alkursi a jefa akan al'arshi zai zamo ya da kasan ka ɗauki ƙwandala ka jefa a cikin dajin da baka ga iyakar dajin ba shi ko alkursi alaƙarsa da sammai da ƙasai da za a naɗe sammai da ƙasai gaba ɗaya a jefa shi kau a kursi ya da kasan ka je- ɗauki ƙwandala ka jefa a cikin dajin da baka ga iyakar shi ba to wannan shine alaƙar al'arshi da halitta kaga alaƙar kursi da al'arshi da alaƙar sammai da ƙasai watan da al'arshi to menene halitta al'arshi ke karantawa abinda yake karantawa kamalan qudratin lahi tabaraka wa ta'ala in ba mu san al'arshi ba mun san sama in ba mu san duka sammai ba mun san wannan sama duk duniya inda ka je wannan rufin na saman nan za ka ga shi dai ne duk inda ka je a duniya shi dai ne babu wata ƙasa da za ka tafi babu rufin sama a ƙasar babu shi to wannan sama ɗai ce daga sammai to a naɗa irin waɗannan da yawa a naɗe su ga baki ɗaya a jefa su ga kursi kama an jefa ƙwandala ita kuma kursin a jefa ta ga al'arshi kamar an jefa kwandala a cikin dajin da baka ga iyakar shi ba to wannan shine bambanci domin a san cikin kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala mai wannan halitta babu wanda ya cancanta abota masa in ba shi ba mai wannan halitta babu mai cikin kudura kamar sa na'am وفي جانب النبوة a cikin hijabin nubuwati hijabin nan na annabta أربعة آلاف سنة arba'ata alafi sana shekara dubu hudu وهو يقول wa hawa ya kula abinda yake cewa سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم tsarki ya tabbata ga ubangiji wa bihamdihi tare da gode masa tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake mai girma وفي جانب الرفعة wa fi hijabin rif'ati a cikin hijabin rif'ati hijabin nan na ɗaukaka ثلاثة آلاف سنة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana haskensa ya zauna shekara dubu uku وهو يقول wa ya kulu nau'in ibadar da yake yi a cikin wannan manzila سبحان الملك القدوس Sarki ya tabbata ga ubangiji mamallakin kowa da komai alƙudusi wanda yake mai tsarki wanda ya tsarkaka ga barin dukkan aibi Allah subhanahu wataala ya tsarkaka ga barin dukkan aibi
وفي جانب الطاعة wa fi hijabi dati a cikin hijabin nan na da'a ألفي سنة alfai sanatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shekara dubu biyu وهو يقول wahawa ya kulu abinda yake faɗi abinda yake faɗi nau'in ibadar da yake yi سبحان القديم العظمي tsarki ya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake alƙadimi da ɗaɗɗe ma'ana wanda yake daɗewarsa ba ta da farko ƙadimi da daɗe ma'ana mara farko
al'azali al'azali wanda yake na azal bai da farko wa bi jami shafa'ati mara kuma ƙarshe subhanahu wata'ala kaga kirarin da manzon Allah yake ma Allah a wannan watan hijabin tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake mara farko mara ƙarshe a cikin hijabin nan na shafa'a alfasanatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna shekara dubu ɗaya cif wa hawa yaqulu wa huwa yaqulu abinda yake faɗi subhanal malikil ma'budi tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake mamallakin kowa da komai al-ma'budi abin yabo a sammai da ƙasai قال أمه الكريم قال أمه الكريم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه شيخ يجي أم من زن الله صلى الله عليه وسلم شيني عباس دان عبد المطلب يدعى الله تثبت قريش يا شيخ من قبلها في الظلال وفي مستودع حيث يوسف الورق ثم بت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق ركبوا السفينة وقال الجم نصرا وآله الكرق وليس نار قليل مكتسما تدور فيها ولسنا ترقوا من قلب صالب إلى رحم إذا مضى عالم بلا نفق أتى ثواب بيتك المهيمن من خند فأليا تتهنئك وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق شوشي wannan waka sayyidina abbasu dan abdul muttalibi babban manzon Allah ne dan uwan mahaifin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam an ce an dawo yaki ne ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shauki ya kama sayyidina abbasu da ya shauki ya kama sai ce ya rasulullahi kai man izini in yabe ka kai man izini in yabe ka saboda abin da nake ji cikin zuciyar nan tawa ina so in amayar da shi shine ma'ana manzo Allah ya ce ka yabe ni ya ammu na ma izini ka yabe ni kada Allah ya sa bakin ka ya mamulo ma'ana kada Allah ya sa hakorin ka ya fadi ko daya tun bai fa fara yabon ba har ya ci garaba sai yabon wannan addu'a ita ce gara ɓasan yabon wannan ta kusa-kusa kafin a ta yi waccan don duk wanda ya bi manzan Allah sallallahu ta'ala ne sallam ranar tashi alkiyama yana da wata daraja ta daban a filin tashi alkiyama saboda yabon manzan Allah sallallahu alaihi sallam don haka manzan Allah ya ce na ma izini ka yabe ni ya ammu kada Allah ya sa haƙorin ka ya faɗi shi ne ma'ana kada Allah ya sa bakin ka ya mamulu malamai suka ce tun da maza Allah ya mai wannan addu'a sai dina abbasu haƙorin shi ko gyangyaɗi bai taɓa yi ba tun daga wannan lokacin har ya koma ga Allah haƙorin shi bai faɗi ba kai ba haƙorin shi ya faɗi ba ko gyangyaɗi ya riƙa girgida na zai faɗi haƙorin sai dina abbasu bai yi ba saboda maza Allah ya mai addu'a ya ce kada Allah ta bakin ka ya mamulo to lokacin sayyidina abbasu ya rika amma yadda abin da ke cikin zuciyar shi yana min qabliha dimta fi zilali wa fi mustawda'in haythu yusafu waraqu ya rasulullahi min qabliha dimta kai kamshi kai tsarki kai dadin kai kai dadin hali min qabliha tun gabanin wannan rayuwar ta duniya ba wai sai da ka zo a cikin wannan jismaniya wannan jikin na ɗan adam kake da ƙamshi ba kake da tsarki ba kake da daɗin kai a amin ƙabliha tun gabanin rayuwar duniya kaga sayyidina abbasu zai yi tariyar baya ya faɗi matsayin manzon Allah tun yana nuri kama an tambaye shi yaushe menene kake ishara zuwa gare shi cewa min ƙabliha ɗin tafi zilali ya ce ai kayi daɗi kayi ƙamshi kayi tsarki fizzilali lokacin da kake cikin inuwai a cikin aljanna fi zilalin alal ara'ik a cikin aljanna yace wa fi mustawda'in haythu yusafu alwaraq kana a tsatson annabi adam har ka cira ta zuwa mahaifar saida hawa'u duka ya rasulullahi ibta kayi kamshi haisu yuksabul waraq lokacin da ake kakkabo ganye ana lullube al'aurori nan fa sayyidina abbas yana ishara ne zuwa ga abin da alqur'ani ke faɗa mana alqur'ani ya mana ba mu kissar zaman annabi adam da saukar da shi cikin aljanna da zaunar da shi da sharuɗan da aka gindaya mishi da saɓawar da ya yi da kuma abin da ya faru ya zo bayan saɓawar ai yana cin abin da Allah ce kada ya ci ɗin nan sai kawai watan sai tufafinsu ya riƙe fita daga jikinsu eh sai tufafinsu ya riƙe fita daga jikinsu da tufafin sai riƙe fita daga jikinsu fa ba da lahuma sau'atuhuma al'aurorinsu sai ga suna ta bayyana sai suka koma huntu to fa afiqa yaqtifani alaihi min waraqil janna alaihi ma min waraqil janna sai suka rika kakkabo ganyayen itacen aljanna suna rufe gaban su da bayan su ba alqur'ani yayin nan bayanin ba to shine sayyidina abbas yake cewa haythu yukhsafu alwaraqu lokacin da ake kakkabo ganye ana rufe al'aurori sayidina adam da sayidatuna hawa'u to tun lokacin kake da kamshi kake da tsarki ya rasulullahi domin kana cikin tsatsonsu ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مدرة ولا علق ثم هبت البلاد sannan ka sauka a garuruwa ka sauka a wannan ƙasa la basharun nan kuma kaga sayyidina Abbas ishara yake zuwa ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ahabadani Allah ila al-ard fi sulbi adama waj'alani fi sulbi nuh wa qadhafa bi fi sulbi ibrahima thumma lam yadhal Allah ta'ala yanquluni min al-aslab al-karima ila al-arham at-tahira musaffan muhazzaban la tatasha'abu shu'batan illa kuntu fi khayrihima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya saukar da ni zuwa ƙasa daga aljanna ina a tsatson annabi Adamu ya sanya ni tsatson annabi Nuhu ya jefa ni tsatson annabi Ibrahim ban gushe ba yana Allah bai gushe ba yana yana kiratar da ni daga tsatsa masu tsarki masu girma da daraja zuwa mahaikin nan iyaye mata masu girma da daraja to shine sun mahabbatal bilada la basharun ai ko da ka sauka ba kana cikin surar dan adam ba wala mubgatun ba kana tsoka ba wala alaq kuma ba kana tana ba shine daskararren jini bal nudfatun tarkabu safina wa qad aljama nasran kana haske cikin sirrin wa tammanin nan na annabi adamu alaihi salamu shine watan nutfatun tarkabu safina har aka kai Allah na kiratar da kai daga tsatsan uba zuwa uwa uba zuwa uwa har annabi watan annabi nuhu alaihi salam shine har ka hau jirgin nan annabi nuhu kana cikin tsatsan annabi nuhu alaihi salam shine tarkabu safina wa qad aljama nasran wa ahlahu algaraku a wannan lokacin dirmewa shine hukuncin da Allah ya yi ga al'umma ta duniya gaba ɗai ta halaka watan a dufana ya ce a lokacin gara durmewa aljama ta yi lizami ga watan gunkin nan na nasuru wa ahalahu da masu bautar gunkin nan na nasuru shine ya gusa da ya uka da nasara wanda alƙur'ani ke faɗi to shine aljama nasarar ɗin وله القرق وردت نار الخليل مقتتما تجول فيها ولست تعترق يا رسول الله ان جي عباس فا سيدنا عباس yake karanta mun manzon Allah manzon Allah na sauraren shi yace an gangarar da kai ga wutan nan ta annabi Ibrahim kana boyayye cikin tsatson annabi Ibrahim ya rasulullahi ko da aka jefa annabi ibrahim cikin wuta ya rasulullahi kana cikin tsatson shi ko da Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim to kana cikin tsatson annabi ibrahim kana boye tajulu kana kewayawa fiha a cikin wutan nan walasta tahtariqu baka zamo kana konewa ba kuma wutar tana nan a matsayinta na wuta mai kuna amma Allah ta'ala ya ce kuni bardan wa salaman ala ibrahima تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى علم بدا دبقو تنقل أنا شرات الدكي من صالب دقت أطن mahaifi namiji ila rahimin zuwa ga mahaifar uwa mace mahaifiya kenan don haka yake cewa watan lam yazalillahu ta'ala yanquluni min al-aslabil karima aslabil karima ila al-arhamit tahira kaji manzo Allah na cewa duka kakanninsa gaba ɗai masu girma ne duka kakanninsa mata masu tsarki ne kai ko ka san babu tsarki ga kafiri babu girma ga kafiri amma wannan yana nuna maka mahaifa kakannin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam gabaki ɗaya masu girma ne gabaki ɗaya masu tsarki ne da aka yace tun kada ana kira ta da kai min salibin daga tsatso ila rahimin zuwa mahaifa idza mada alamun idan wata wani alam ya wuce bada dabaku sai wani alam kuma ya bayyana shine summa lam yazalillahu ta'ala yanquluni min al-aslab al-karima ila al-arham al-tahira حتى توى بيتك المهيمن من خند فأليا تاتا النقوم hatta hatawa haddai baitukal muhaiminu darajar nan taka muhaiminu wadda take mai matsayi da daraja ihtawa ta tarar watan aliya ta tarar da daukaka wadda ita daukakan nan ta ta hannu daku damara ta tabbata karkashin ta min khindifa daga kakan larabawa mata annabi Ilyas ita ce hindifu hindifu watan kakan larabawa da suke dangantuwa zuwa gare su ita ce mata annabi Ilyasu.
wa anta lamma wulita ashraqat al-ardu wa ba'at bi nurika al-ufuq sayyidina abbas yace ya rasulullahi wa anta kai lamma wulita lokacin da aka haife ka ashraqat al-ardu kasa ta yi haske yan uwa mu saurara mu ji abinda sayyidina abbasu ne fa magana ta koro yanzu har an kuma maulidi yanzu annabi ake ma maulidi a gabansa ya rasulullahi ai lokacin da aka haife ka kasa ta yi haske to Allah in mun zo maulidi ne muke cewa daren haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya sai ta cike da haske makka ta cike da haske daga makka ana ganin katangi da benayen sham Siriya daga Makka wanda ke Makka man daru hulba ha'u to yana ganin watan Siriya ma'ana ƙasar Sham ga gidaddajin nan sun yi mitsi-mitsi da kasan haƙoran kare haka hadisin ya ce ya ce haka ake ganin gidaddajin Siriya daga Makka saboda Allah ya yi hijabi haske ya cika ko'ina abinda ake faɗi kenan a wajen maulidi to an faɗi haka gaban manzon Allah kaga kenan sayyidina Abbas yana ma manzon Allah maulidi yace ai lam ma wulidta lokacin da aka haife ka ashraqatil ardu qasa ta yi haske wada'at bi nurika al-ufuq watan ufuq sasannin sama gaba dai sasannin ƙasa gaba dai ba'at ta yi haske bi nurika da hasken ka ya rasulullahi في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نختلف فنحن في ذلك الضياء مناشك والنهسك in ji sai na abbasu mu ganau ne ba ba jiyau ba ba labari aka bamu ba wani hannu fi zalika biyar muna cikin wannan hasken kuma hissan wa ma'ana ma'ana lokacin da abin ya faru muna da kuma ga mu yanzu cikin hasken domin manzo Allah na tare da mu wafin nuri da kuma hasken nan dai wasu bilin rashadi na muna ta keta tafarkun nan na shirya akaru shehu ya ce akaru ga kuma wani yana faɗa shi ma kaga ya gama kawo magana abbasu shehu ya ce ga kuma wani yana cewa يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تبتع له أغلاق ومخلوق صنعك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق ya mustafan min qabli nash'ati adam shi ma wani yana cewa in ji shehu ya wanda Allah ya zaba tun kafin samu annabi adamu wal kaunu dukkan kasantattu gabaki ɗaya lam tuftahalahu aglaku ba a buɗe ruhuwa ba lahu watan saboda shi tun lokacin ba a buɗe kawai ba a buɗe ta ba tana cikin adamu tun lokacin manzan Allah sallallahu ta'ala salam yake mustafar zaɓaɓɓe a wajen Allah ayaru mu makhluqun sana'aka bada ma afna ala akhlaqika al-khallaq shine yake cewa ayaru mu makhluqun yanzu abin halitta ya nemi sana'aka waye beka shin don Allah in abin halitta yace zai yabe ka me zai faɗi ba'ada ma asna ala akhlaqika al-khallaq bayan khallaq mahalicci shine Allah subhanahu wata'ala asna ala akhlaqika yayi yabo ga dabi'unka yace walau kunta fazzan ghaliz al-qalbi lam faddu min hawlik Allah subhanahu wata'ala yace yasin wal-qur'an al-hakim innaka laminal mursalin Allah subhanahu wata'ala yace wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wani wuri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun da karshe dai sai ya ce wa innaka la ala khuluqin azim hakika kai ya rasulullahi kana kan dabi'u na girma to wanda Allah ya gama yabo wane ne wani mahalicci ne zai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yaban da Allah ya yi manzon Allah ay rumu makhluqun sana'aka ba'da ma afna ala akhlaqika al-khallaq
wa qultu fi madaihi sallallahu alaihi wa shehu yace ni ma na fada a cikin yaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tabu bi madhika al-afwahu ya khayra man yantabuhu al-awahu ya mustafa al-akwani qabla kiyaniha فرجا لقد فقد له الأشراه من أين يوجد كفوه وشبيهه عزلا أراد أولاه هذا الله وهو الخليل هو الكليم وروه من أبدا تقدس لانفراد أولاه وهو البشير هو النذير وروحها ذا الكون ما آلاه ما آلاه وهو المجيز هو الكريم وجوده إبلاء هذا الكون فاوجناه حتى لما استسقى القمام بوجهه والمصطفى كنز الأنام هداه بدر إذا قابلته ليس إذا نازلته بحر يفيض نداه بل فوق هذا كله من جزئه ما الجزء عند الكل ما أدناه فلذا إذا رام البليغ ثناءه ما نال في مجهد جناب مناه يا مصطفى الأكوان أبد جنابكم برهام فاشفى فيهما أجناه أخرجه من ليل الجهالة واكسر الإناء كي يهضى بما يهواه كالصلاة ما أفصلاها من سرمدا للمصطفى المرجو فإذا هباه والآل والأصحاب ما دا عندها يا خير من ينتابه الأواه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سمعنا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أبدا تفوه بمدهك الأفواه شيخ يتشي حق أبدا أفواه باقنا kullun tafuhu suna budewa bi madhika da yabonka ya rasulullahi babu wani sakon daya wanda ba a yabon manzon Allah babu shi babu wani sakon daya wanda ba a yabon manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da ka aje yabon annabi lokacin wani ya fara lokacin da ka aje salatin annabi lokacin wani ya dauka kowane sakan ana yabon annabi da ka shehu ya ce abadan har abada wannan tsari ne na Allah mumine su yi musulmi su yi mala'iku su yi Allah subhanahu wa ta'ala yana yi Allah subhanahu wataala yana yi saboda haka abadan har abada afwahu bakunan halitta tafuhu suna budewa bi madhika da yabonka ya khayra man yantabuhu al-awwahu ya wanda awwahu mai mai da al'amarin sa ga Allah yantabuhu yake zaben sa ya mustafa al-akwani ya zababben kasantattu qabla kiyani ha tun gabanin kasancewar kasantattun Allah ya zaɓi manzon Allah shi ne zaɓaɓɓen kasantattu tun gabanin kasantattun su kasance ya ce fardan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam fardan watan yana makaɗaici laƙad fuƙidat lahul ashbahu haƙiƙa fuƙidat an rashi ashbahu kama lahu ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ma'ana manzon Allah bai da tamka a halitta Allah in dai halitta sunanta halitta ba khaliqu ba a'a makhluqu to babu halittar da ta kai tamkar manzo Allah a halittar Allah kam babu kamar manzo Allah zaka yace laqad fuqidat haqiqa arshi ashbahu tamka lahu ga wannan wanda yake makadaici a makamin sa a wajen Allah min aina yujadu kufuhu wa shabihuhu azalan arada ulahu azallahu min aina yujadu shehu yace a ta kaka ko za a samu kini ga manzon Allah ya za a yi a samu kini tamka ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa shabihuhu ta ina za a samu tamka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hukunci na azal ne tuntuni tun azal Allah tabaraka wa ta'ala arada yanhi ulahu daukakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka manzon Allah bai da tamka wa huwa al-khalil huwa al-kalim ruhu man abadan taqaddasa li firadi ulahu wa huwa al-khalil manzon Allah shine ke da maqamul kullati wata rana huwa al-kalim shine kuma mai maqamin kalimu mai magana da Allah ma'ana shi ke da maqamin annabi ibrahimu wal kalimu shike da makamin annabi Musa alaihi salamu wa ruhu man taqaddasa shine ruhin wanda ya tsarkaka annabi Isa alaihi salamu lin firadi ulahu ga ga kadaitu wannan ta daukakar sa anan ana fahimtar abubuwa guda biyu a ciki yan ce huwal khalilu shi manzo Allah badadi ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito cikin sahabbai sai ya ji suna tafira ka san hijabi hijabin kusanci alqurbu hijabu kusanci hijabi ga su tare da ma'in wanda ya wuce kowa ya wuce komi shine sayyidina rasulullahi amma kusancin ya sa annabawan da suka wuce suke hangowa ka san in abu ya matse ka dab da kai sai ka kasa ganin shi sai in yayi nesa da kai haka malamin suke cewa yanzu misali in kana son mutum ya karanta maka littafin nan to ka dan bashi tazara amma in ka zo kusa da shi dab da ido to zai kasa karanta shi saboda ya matsa ido kwarai to manzon Allah ya matse su kwarai sai ya zamo haskensa da girmansa da darajarsa ta matse su kwarai don haka sai ya zama musu hijabi alqurbu hijabu sai kusanci ya zama hijabi sai suka rike hira annabawa kai annabi wane yana burge ni kaji abinda Allah ta'ala ya ce mashi annabi Adamu sai wani ya ce to kai annabi Adamu kake gani ba ba ka ganin annabi Nuhu shi abinda Allah ke ce mishi wani ya ce ba ka ganin annabi Ibrahim khalilullah sunansa khalilullah bada'in Allah yace to kai annabi Ibrahim ka gani ba ka ganin mai hira da Allah kalimullahi annabi Musa sai wani ya ce to ku su wa'annan kuka gani ina kuka kai ruhun lahi ruhi daga Allah duk sai da suka ƙara hira manzo Allah ya tsaya tsaf da zai shigo sai fasa shigowa sai da ya ji hirar su sosai yana shigowa manzo Allah ya ce dun na ji hirar ku dun na ji hirar ku kai ka ce annabi wane shi ke burge ka shi ke da mukami kaza fahuwa kazalika yadda ka faɗi haka yake annabi wane shi ke da kaza fahuwa kazalika yadda ka faɗi haka yake sai da ya gama faɗi duka sai manzo Allah ya ce ala wa ana habibullah ya ce ku saurara ni ko ni ke da makamul mahabbati to ala din nan fa to ku saurara duk wanda ya shafe duk waɗancan duka ku saurara wanda ya zarta duk waɗancan duka shine mai makamul mahabbati mai makamul mahabba wasu ka ce ai da makamul kullatin da mahabbatin duk an ba manzon Allah domin ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa ana walakin sahibakum khalilur rahman walakin sahibakum khalilur rahman kaga manzon Allah khalilul lahi ne shi ma to duk abinda Allah ya ba wani annabi daga annaba sai da ya ba manzon Allah to shine shehu ke ishara maqamin annabi Ibrahim na na khulla manzon Allah ya same shi huwal khalilu مقام النبي موسى نكلام كليم الله هو الكليم من ظل شما كليم الله ne sannan kuma ruhun lahi ne sannan kuma ya bashi abinda bai ba kowa ba shine ruqyatuhu ganin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga huwa al-khalil huwa al-kalim wa ruhu man taqaddasa linfiradi ulahu وهو البشير هو النذير وروحها ذا الكون ما أعلاه ما أحلاه وهو البشير من ذا الله شيني بشير من بشارة جدا الجنة مؤمني هو النذير شيني من غرغدي جدا متاغ كافري ما تصابو وروحها ذا الكون annabi sallallahu alaihi wasallam shine ruhin wannan kaunu gaba ɗaya kaunu halitta gaba ɗaya kamar gangar jiki ce to mi ke nuna tasarrufin wannan gangar jikin ruhi to menene ruhin wannan kaunu sayyidina rasulullahi ruhu hadal kauni ma a'alahu ma ahalahu mamakin ɗaukakar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ta fi ƙarfin hankali ya gano ta ba hankalin da zai iya gano irin daukakar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wanda ya san irin daukakar annabi ba hankalin da zai iya kamawa zaka yace ma alahuma makin daukakar annabi ma ahalahuma makin kan dabi'unsa wa huwa al-mujis huwa al-karim wa ruhu wajuduhu islahu hadha al-kawn ma wajinahu huwa al-mujis manzo Allah shine mai agaji mai agaji kaji watan annabawa ke istigasa da manzon Allah a wajen Allah kuma Allah ya dibe su kuma duk sai an gama wannan istigasa fa a nan duniya sai an je lahira a yi ta gaba ɗai ta gaba ɗai ɗin nan duk wani wanda bai yi ta duniya ba zai wacce domin tsayuwa za ta yi tsayuwa istigasu bi adama kamar da hadisin bukhari ya kawo za su yi istigasa da annabi adam annabawa al'umma gaba ɗaya za su zo wajen annabi adam ya adamu kai ne Allah ya ce maka za kai ne Allah ya ce maka za kai ne Allah ya ce maka za kai ne Allah ya ce maka za su ce mai annabi adamu kirari ka zo ka cece mu tsayuwa ta yi tsayuwa annabi adam sai an kare sai ce wallahi ni ta kaina nake yau yau ta kaina nake yi Allah ta'ala ya yi fushin da bai taɓa fushi irin shi ba haka ni ta kaina nake yi haka annabi adam alaihi salamu yake cewa ku dai ta wajen annabi wani a tafi wajen annabi wani shi ma faɗi irin abin da annabi adam ya ce a tafi wajen annabi wani shi ma faɗi irin abin da annabi nuhu ya ce har a tuƙe da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam annabi sallallahu alaihi sallam zai tashi ya nemi ceto a wajen Allah yayi mahalitta ceto to shine huwal mugisu huwal karimu manzo Allah shine mai girman daraja a wajen Allah shike da matsayin da in ya roƙa a wajen Allah ba a hana mashi duk abin da ya roƙa a wajen Allah sai an bashi haka Allah ta'ala shi to girman sa da darajar da Allah ya masa ita ta sa haka huwal karimu kuma mai girma mai girman baiwa mai baiwa ba tare da la'akari da wa ake ba ba a'a yana la'akari da matsayinsa da girmansa a wajen Allah in ya tashi kyauta saboda shine babullahi shine da kowa haka in ya tashi kyauta sallallahu alaihi wasallam bai la'akari da wa zai ba a la'akari da matsayin shi yake ka ko san shi ko babba baya karamar kyauta don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kyautar raƙumi ɗari ga mutum ɗaya lokaci ɗaya yana cewa na gode manzon Allah ya ce a ƙara mai ɗari in ya ce na gode manzon Allah ya ce a ƙara mai wata ɗari manzon Allah ya yi kyautar raƙumi ɗari uku ga mutum ɗaya baka gyara zaman ka ba baka gyara hular ka ba manzo Allah ya kyautar rakumi 300 take kuma ga mutum daya saboda kyautar ba la'akarin wa za a ba ake ba kaga illa akarin wa za a ba ake sai a ce wannan bai san dukiya ba wanda bai da ko akuya ai an tashi an yi mai bajinta sai a bashi rakumi daya an yi mai bajinta to manzo Allah ba wanda yake ba yake kallo ba a matsayinsa wajen Allah yake kallo shi ne ma'auni wajen baiwa ba wanda yake baya ba wajuduhu baiwarsa islahu hazal kauni shi ne gyaran wannan kaunu gaba ɗai Allah ya aiko manzon Allah don ya tsamar da halitta daga halaka da haka yake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'an ƙazakun minha a kun zamo dab da tusgawa cikin wutar jihannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai tsamar da ku daga fadawa Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zama rahama ga dukkan halitta wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine wajuduhu islahu hadha al kauni fa huwa ginahu fa huwa ginahu kuma shine wadatan nan tasa قد طال ما استسقى الجمام بوجهه فالمصطفى كنز الأنام هداه قد طال ما يتويت قري الجمام جرجتي ينمي الشايوا بوجهه دا البركة فذك مزان الله سيدنا عبد المطلب أن يفري يزود مزان الله ينا شكن زنن جيغون سا شكن زنن جيغو مزان الله سيدنا عبد المطلب yana ɗaga shi yana Allah ka ba mu ruwa ka shayar da mu alfarma huskan wannan abin haihuwa alfarma huskan abin haihuwan nan Allah ka shayar da mu ruwa take Allah ya shayar da su ruwa zaka Abu Talib in yana yabon Annabi sai ka je ya ce wa abu yazu yustasqal gamamu biwajhihi simalul yatama ismatul lil aramili mai hasken nan wanda yake ana neman shayarwa girgije bi wajihi da fuskar shi kuma Allah ya bada ruwa to shine kaddala masal gamamu bi wajihi fal mustafa abin zabin nan kanzul anami taska halitta ne mana taska halitta duk mai bi dan wani abu a wajen Allah ya zo wajen manzon Allah yana nan ma arsalar rahmanu aw yursilu من رحمة تسعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وآه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسئة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يأكل دو وترهما با وترهما دقى سمزوا قصر كو دقى قصزوا سما أتكم ملك الله كو ملكوت سا واتن wannan rahama face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasiɗin wannan rahama tsakanin Allah da bayi yace kai wa aslullah manzon Allah ne ma tushen rahama ya'lamu hadha kullu man yaqil duk mai hankali ya san haka don haka kai yana wa anta babullahi ayyu mar'in wa fa min ghairi kala dukhul babu wata rahama face manzon Allah ne wasiɗin wannan rahama manzon Allah ne asalin wannan rahama to shi ne ma'anar kanzul watan anami taskan nan na halitta hudahu manzo Allah shi ne shirye halitta badrun idza qabaltahu laysun idza anabaltahu bahrun yafidu nadahu shehu yace badrun in ana magana hasken manzo Allah sai dai wata ko shi watan fa kwatance ne ake yi ba dan fota ya kai hasken manzo Allah ba ba a'a kwatance ne ake yi mi za mu saurin ganewa mi muka sani da haske babu kamar rana ba kamar wata to in za a yi mana misali sai a yi mana kwatance da rana ko wata sai ka ji an ce a kana wajihu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam misla saifi shin wai ana cewa fuskan manzo Allah na da haske kaman gogaggen takobi kamar sabon takobi ya ce la bal misla shamsi wal kamari lailatul badri ina ai ana magana fuska manzo Allah sai dai rana sai dai wata sai dai rana sai dai wata daren goma sha hudu shi ko Jabir Musamura yace aini da manzo Allah wata rana ya fito ya ci ado ya sa tufafi asin da asin yayi rawanin nan fuskan nan na kalli tana sheki muna kallon fuskarsa muna kallon wata muna awo mu ga waye fi kyau yace daga ƙarshe wala huwa fi aini a hasan min al-qamar yace wallahi manzo Allah ya fi wata kyau ya fi wata kyau to aka badrun wane wata in ana magana hasken fuskan manzo Allah idan qabaltahu in ka da wance shi badrun wane wata laisun zaki ne kai wane zaki sai ya ce zaki sai ce kai wane zaki idan ka nazaltahu in kai sauke ke ne yaki da shi wane zaki don haka sai na abdullahi dan umar yake cewa ma ra'aitu ashja'a wala anjada wala ajwada wala arzamin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tunda nake ban taba ganin mai sadaukanta mai karfin rai mai yanzu yanzu ya yarda mai yawan kyauta kamar manzo Allah ban taba gani in ji Abdullahi dan Umar zaka yake cewa laysun idza nazaltahu bahrun manzon Allah kogi ne yace kai wane kogi in ana magana manzo Allah ba mai magana kogi domin kogi akwai lokacin da yake kafewa akwai lokacin da yake janyewa ruwan su rage akwai lokacin da yake kafewa ma babu ruwan amma annabi sallallahu alaihi wasallam kullum baiwarsa tana malala kullum baiwarsa tana kwarara yace yafizu nadahu baiwarsa tana kwarara kullun bal fawqa hadha kulluhu min juz'ihi mal juz'u inda kulli ma adnahu shehu yace kada fa tunanin kai tsaya inda na ambata din nan ba na ce badurun ba manzon Allah wata ne in ka daurance shi manzan Allah zaki ne in an yi sarkeke ne ya yaƙi da shi manzan Allah gulbi ne wanda bai wasa ke kwarara shehu ya ce bal ajiye wannan fauka haza manzan Allah biyu ya wuce in ana maganar sadaukanta ya wuce zaki in ana maganar baiwa ya wuce gulabe in ana maganar haske ya wuce wata in ana maganar sadaukanta ya wuce zaki bal fauka haza kulluhu min juz'ihi shehu yace to ai duk wancan misalai an yi su ne dan ka kama amma duk waɗancan abun min juz'ihi shi watan da muka ce badrun idza qabaltahu to ai shi badrun wata min juz'ihi daga juz'in manzo Allah ma'ana ya samu daga hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma watan a gulbin ya samu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan shi ma a zaki ɗin da sadaukantarsa ya samu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bal fauka haza kulluhu min juz'i shehu ya ce mal juz'u inda kulli in ana magana kullu haka magana juz'u in ana magana kullu wake magana juz'u ma'ana in ana magana hasken manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakikatan wace maganar wata in ana maganar sadaukantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wace maganar zaki in ana maganar baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wace maganar gulabe mal juz'u indal kulli ma adnahu mamakin abin da ya kusanta shi faliza zara malbaligu sana'ahu ma'ana lafi majlihi li jalabi munahu shehu yace to wanga ne addalilin idara malbaligu sana'ahu in mai balaga kwararre azance ya nemi sana'ahu ya yabi manzon Allah ma'ana lafi majlihi janabi munahu bai kai bai samun munahu gurin shi fi madhil janabi cikin yaban sasannin manzon Allah gashi yana son ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk sai yayi yayi yayi sai ga ya kasa duk abin da zai yi ya kure malejin fasaha shi ya kure malejin balagar shi amma ma nala bai samu munahu gurin shi ba fi madhil janabi a cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mustafa al-aqwani abdi janabikum bara'a mafashfa fi jima'atinahu ya mustafa al-aqwani ya zababben kasantattu abdi janabikum ga bawan nan na sasanninku barhama shine barhama fashfa fihi kai ceto cikin shi ya rasulullahi ma ajnahu ga abin da ya dasa na laifi akhrijuhu min laylil jahalati waqtiril ila akay yahza bima yahwahu akhrijuhu ya rasulullahi ya mustafa al-akwani ka fitar da barhama min laylil jahalati daga daren nan na jahilci wa akasiril ida'a ka yawaita baiwa waki gare shi kai ya haza bima ya hawahu domin ya rabbanta da abin da yake so abin da yake so babu kamar kusanci ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam abin da yake so kenan azkar salati ma'a salami musarmadan lil mustafa al marjuu fa idha hibahu mafi tsarkin salati tare da mafi tsarkin gaisuwa musarmadan jere ya tabbata lil mustafa ga abin zabi almar juwi faiza hibahu abin yabon nan na kwararan nan na bai wannan tashi wal ali wal ashabi ma da inda ya khayra man yantahu al awahu wal ali da alayansa wal ashabi da sabbanta ma da inda matuƙar mai kira ya yi kira ya ce ya khaira manyan tabuhul awahu ya fiyayyen wanda awahu mai yawan ambaton Allah mai yawan wanda yake mai da al'amuran shi ga Allah yan tabuhu yake zabansa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih أغلق والخاتم الماء سبق مناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم